صلى على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم الحمد لله منذ كرتمنا كتاب الشفاء نا شيخ القاضي إياد الله يقال مصر رحمة دعائنا جميعا wato a cikin wannan rana kenan ta alhamis 22 ga watan ramadana a shekarar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1424 inda muke cikin wannan fasali wanda yake wato kawo dalle a cikin tabbatar tsarin da Allah ya wa annabawa gabarin a samu wani jahil jahilta ko kuma wani abu na kai komo ko na tababa ko wani ƙura-ƙura a cikin itikadinsu da Allah ko saninsu da Allah da siffofinsa da sunayensa an gane ko kuma wato abinda fassara ta wahami ta kwakwalwa za ta iya kawowa game da abin da yake zahirin na sufin shari'a hususan kitabun lahi wasu abubuwa da suka zo da su wanda zahirin sun ka dube su za su bayi da kai zuwa ga cewar akwai wata illa a janibin Allah ta wani iya zubin to wannan abin yake gudun kai shigo zuciyar bawa yake maka bayanin ainihin hakikar abin da ake nufi da nasusun alkur'ani ba kai abin da kake zato ba an gane yawa yawanci abin da kake zato wahami ne galibi abin da larabcin zai baka to daban ne da abin da shi ake nufi shi yasa ire-irensa kaga urutu bin zubairi yake cewa wato fadin ubangiji inna safal wa min sha'airil lahi dutsen safa da marwa suna daga cikin alamu na addinin Allah faman hajji aw itamara wanda ya tafi aikin haji ko umra fala junaha alaihi babu laifi gare shi an ya tsawo fi jihi ma ya sa ayi a tsakanin su abinda aka ce in ka yi shi ba da ke ai ba wajibi bane a yare mana na ka ce ai dan kai ga ai ba ba ba lijiya kanka ka ga magana wajibi ma kuma kusa mai taso ba to kuma ga shi rukuni ne na ba wa wajibi a cikin aikin haji ka ga ashe abin da yaran kai ka fassara shi wahami ne ba haka ake nufi ba baka san tushen maganar bane yanda take shi yasa to haka to ballantu wannan a cikin ayyuka kenan ballantana a cikin lawari na intiqadi na annabawa ko na wasu mu'amalolin su tsakanin su da Allah da zaka ji wani abu ya ratsu wanda wahamanka zai tafi zuwa ga cewar ka zaci wata illa a tare da su ko wani aiki wa iyazu billahi to ka gani to shine yake zance a cikin wannan daga ci akwai abin da ya faru da annabi Yunus wanda a kansa muka kwana saboda abin da yasa ya shiga da'irar annabtan ne gaba ki shi sai ki kawo dukkan annaba saboda manzo Allah a cikin shi wannan da'irar shi ma shi ma ɗaya ne daga cikin wato wannan ɗan da'ira kuma shi ne shugabanta ba idan ya zama na an samu wata illa a cikin wannan da'ira to ta shafi zatin annabi shi kuma wannan ɗin yake ƙoƙarin kangewa annabi yunusa da aka ce ya fita daga garin har ya tafi kuma a fusace ta gani ba a zabci mutanensa ba ya fita a fusace daga garin ya hau kan jirgi kuma shi kenan aka kama shi da abin da ɗin aka sa shi a cikin kifi kaga kamar duk kamar abu ne na laifi na saɓani ya zo da shi ya abin nan a zahirin lafazi kuma ga shi kuma annabi ne na Allah mursali ba wai laifin ba a kasance sa annabin Allah ne mursali wa inna yunus la minal mursalin a ce an samu wani abu kuma na sabawa a gurinsa to nan ne illa idan kai wannan tunanin sunan ne illa take shine alƙali ne yake kawo maka abubuwa jiya mun kwana inda yake zancen izu haba mugadiban to ka gani shine yake cewa wakila mugadiban li ba'dil muluki kuma amarahu bihi min at-tawji ila amrin amarahu Allah bihi ala lisan nabiyyin wato shi a cikin wannan yake cewa wato fusatar da yayi ya tafi a fusace ba ma wannan zancen ake yi na maganar tafiyarsa shiga jirgi ba a'a wani sarki ne daga cikin mulukun banu isra'ila ya tura dan kasan su banu isra'ila tun da suke tun daga kan wato annabi musa tun daga bayan annabi musa to duk wanda haka ake musu ga annabi a cikinsu ga kuma sarki wanda yake tafiyar da siyasar lamarinsu wannan kuma shi ne yake tafiyar da lamarin tsakaninsu da Allah haka suke to akwai daga cikin sarakuna daga cikin sarakunan gudun isra'ila wanda annabinsa ya sanar da shi cewa Allah ya umarce shi ya gaya masa ya samu wani a cikin jama'anmu ya tura shi wuri kaza an gane ya tura shi wuri kaza ya kiran su ga Allah saboda haka shi sarkin nan ya ga annabi Yunus shi ya ga cewa Yunus ibn Matta shi ya fi dacewa saboda haka ya tura shi shi kuma yana da wani abin da yake gani wanda ba shi ne ya fi dacewa ba wani ne ya fi dacewa da wannan aikin ya kuma gaya wa sarkin abin da ya kamata sai sarkin bai yi ba ya ce lallai shi za shi to wannan shi ne abin da ya sa ya fita amma mugadiban yana nufishi da abin da sarkin ya yi don a gurinsa bai yi abin da ya dace ba wanda ya dace a bai wannan aikin wane kaza ne to shi ne ce mugadiban da ba'adul muluki shi ma amara bihi cikin abin da ya hore shi da shi ne to jihi ila amrin ya fuskanci wani lamari amara hullahu bihi da Allah ya hori shi sarkin da shi amma ala lisanin nabiyin akara a bisa harshen wani annabi wanda shi ne annabin banu isra'ila a lokacin kaga su albanu isra'ila mu'amala da Allah ya musu akwai halifofi na annabin musa wanda su ne annabawan su mursalai to akwai kuma annabawa a cikin su ga magana haka akwai annabawa daban-daban yawa a cikin su saboda haka na ya hori shi musu yaje to kuma saboda haka nan sai wannan aikin wanda ya fi dacewa da shi shine wani ba ni ba fa zama alaihi saboda haka ya tilasta masa lallai sai ya je fakare da ligari ta ya fita yana da suji a kan wannan ɗin don wannan an gane shi ne mugadiban saboda kakka fassara shi kamar ya fusata ne kan ba a azabci mutanensa ba to waye da azabce sun ba ai Allah ne to kuma zahirin su yakin kaman abin da zai baka kenan to kissar wato sai an warware ma ita zuwansa maganar hawa jirgi daban maganar kuma annabtarsa da risalarsa daban amma dai zai ƙara bayani wa qadru ya ali bin abbas ibn abbas an yi waya daga abdullahi bin abbas anna irsala yunus wa nubuwatahu cewar aiken da Allah ya wa annabi yunus da annabta da ya bashi inna ma kana ba da annaba da hulhutu ai sai da ma aka yi kissa shiga jirgi an sa shi a cikin kifi jirgin ya je hoshi daga cikin sa tukunna sai daga bayan ta ne ma sannan aka ba shi risala da annabta saboda haka sanda duk wannan abu ya faru ma ba ma annabi bane an gane wasu jillanin al'ayati bi kawai kuma an kafa hujja daga ayar da tsori da faɗin Allah ta'ala abadanahu bil ara'i wa huwa kaga muka muka jeho shi akan fendar ya kasa fa koke nan wa huwa sakimin yana mai raunin jiki mai jinya wa ambatina alai muka tsiran masa wato da wata wato wata tsiran itaciya min ya kadin na nau'in kabewa arsalnahu ila mi'ati alfin muka aike shi ila ne ake alfi a wani jiduna ka ji da yake nan wani ta gamba adam da kauli kaga ubangiji ta baraka wata Allah yake da manzo Allah wala ta kun ka sahibul huti idna da wa huwa makazum laula an tadaraka wani ni'matun min rabbi lam yabda bil ara'i wa huwa majnun haji ka bawo sai sannan ijtiba'in yanzu bayan an jeho shi bil ara'i ka gani ثم قال فاجتباه ربه يا أما تجد كمن يجد فائي فائي تترتيبي fa'in ta tarci abin da yake a bayanta daga baya zuwa kan abin da yake gabanta sa ubangijin sa ya zaɓe shi faja alaunin sani yana ya shi daga annabawa kaga bayan an yi wancan din kenan fa ta kuna hadhihi qissatu idan qabla al-quwwati kaga wannan ita sai ta zama kamun ma annabtar sa ne فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذن كما قسيني لني معنى فضل النبي صلى الله عليه وسلم أولا يبان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مئة مرة حقيقة wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana yin gaini akan zuciyata shi kenan fa astaghfirullah kullu yawmin ya tamarratin ina neman gafarar ubangiji kullum marra ɗari marra ɗari shi gaini a larabci ana gaya masa zance malam asmai sarkin luga ta duniya a zamaninsa ƙarni na ƙarni na biyu zuwa na uku an tambaye shi wannan ina la yugano ala qalbi din nan menene ma'ana faɗin manzo Allah inna la yugano ala qalbi yace to gaini mun san ma'anarsa a lugan larabawa amma na zuciyar annabi ba mu san shi ba ba za mu iya magana akan abin da ya shafi cikin zuciyar annabi ba mutum ba kankan ba zai ba ka gane to amma gaini a larabci irin wato girgijen nan wanda yake dan lullaba rana haka yake dan dusashe ta to kaga idan ka fita zahirin luga kamar wani duhu ne kenan yake shiga ya lullaba haskenta kenan a luga zahiri abin da yake nunawa ke kaga kaman idan ka fita luga kaman duhu ya shiga wannan gurin ke ka gane kuwa inna hu la yuganu ala qalbi kuma har ya zo yake fa astaghfirullah ina roƙon gafara ubangiji kullum ne aka mata ce wa fi dariqi tijani akthar ina roƙon Allah fiye da su 70 ayi ne daya فهذر أن يقع ذلك أن يكون هذا لغيره wasu wajen al'amuran to ka fakiyayi ka fakiyayi ka fakiyayi kada ya ɗarsu a cikin baɗininka a cikin ranka cewar wannan gani ya zama wani wasu wasi ne ko kai komo irin na shaiɗani waka'a da ya afku a cikin zuciyarsu alaihi salamu بل أصل الغين في هذا da asalin gani dai a cikin wannan aluga تجد القلب ويجديه shine abin da yake lulluɓe zuciya ya rufe ta to shi ne gaini in an danganta shi da zuciya to ai abin da zai lit- zai- zai rufe zuciya ko ya lullube ta sai na mai duhu wani irin haske zai iya rufe ta ya lullube ta ta dilmiye a cikinsa gabaki ɗaya an gane
قاله أبو عبيد abu ubaidin ya faɗa hakan nan وأصله من غير السماء asalinsa kuwa a duka daga gainin sama'i ne wato lullumi na sama wane wa huwa idbaqul gaini alaiha shine wato rukuwar wannan lullumi akan sama din وقال غيره wannan sai ce ولغين shay'un yugashiru qalba shi gaini abu ne da yake wato zai ciwo zuciya ولا يغطي kullum amma ba wata da ya rufe shi duka rufewa ba الغين الرقيق kamar a rafiyar wanda yake tsarnan wato girgije kenan الذي يربي الهواء wanda yake bujirowa a sama فلا يمنع ضوء الشمس wanda baya tsare hasken rana وكذلك لا يفهم من الحديث hakan nan ba za a fahimta daga hadisin أنه يجان على قلبه مئة مرة cewa wai kullum so ɗari ake masa gaini a duk zuciyarsa ba ko fiye ko fiye da saba'in a wannan izinai ta ya kasa biyu da domin lafazin hadisin da ya hukunta haka ba الذي da muka ذكرها ambace shi وهو أكثر wanda kuma الروايات wannan lafazin shine mafi yawan ruwaya shine ingantacciyar ruwaya وإنما هذا عدد للانتجفاج wannan adadi ne na istighfar لا للغين ba na gainin ba فيكون المراد بهذا الغين sai ya zamo abin nufi da wannan gainin إشارة إلى غفلات قلبه wato ishara ne zuwa ga rafkanuwar zuciyarsa tafiyar zuciyarsa وفترات نفسه da yanakan ransa وساويها da shagaltuwarta dai وداومة الذكر gabarin dawwamar wato zikirinta ومشاهدة da العلم mushahadar ubangiji بما كان صلى الله عليه وسلم في saboda abin da manzo Allah sallallahu alaihi aka aka tura shi zuwa gare shi ne mukasar na daga gogayya da sha'anin maslahar mutane وسياسة الأمة da gyaran al'umma ومعاناة الأهل da cuɗanyar ahali ومقاومة الولي والعدو da kuma mu'amala da masoya da makiya ومصلحة النفس da gyaran kai وكلفه أعضاء- min abai أداء الرسالة tallafa wani ko kulli fa hune ya dai ji na kai ne yasa mamana tallafa hu to da kuma abin da ubangiji ya kallafa masa ko kuma da abin da aka kallafa masa saboda za ce da biki a din eh abin da aka kallafa masa ko Allah ya kallafa masa ne daga nauyaye nauyayen wato isar da manzanci وحمل da الأمانة daukan amana وهو في كل هذا كذا ربه shi a cikin dukkan wannan a cikin bin Allah yake وعبادة خالقه da kuma ibada ga mahaliccinsa ولكن لما قال صلى الله عليه وسلم الفعل أرفع خلقه.
عند الله مكانة amma yayin da manzo manzo Allah ya zama mafi daukakar halitta wurin Allah matsayi wa alahum mafi darajatan daukar su dai daraja wa atammahum bihi mafi ma'rifatan cikar su sani da Allah wa kanat haluhu inda khulus qalbihi to kuma halinsa ya zamo yayin wato eh, eh, tatuwar zuciyarsa wa kullu hammihi da karkadar karkadewar damuwarsa tafarrudihi li rabbih da kaɗaitarsa da ubangijinsa wa ihtimalihi bil da kulliyyati alayhi fuskantuwarsa da kulliyarsa gare shi wa maqamuhu hunalika arfa'uha to matsayinsa a cikin wannan halin na cewar ya istigiraki a cikin mushahadar ubangiji Na'am.
da baraka wa ta'ala to to- to- النبي صلى الله عليه وسلم على فترته أنها to sai ya ga halin ya nakasta gabarin wannan وشغله في da سواها shagaltarsa da waninta na daga aikin da'a na na gyaran al'umma في sai ya حاله ga kaman wato wani tawaya ne daga maɗaukakin halinsa حظا من رفيع wani مقامه kaskanci wani kaskantuwa ne daga madaukakin matsayinsa فاستغفر الله من ذلك to sai yake neman gafara ubangiji daga wannan Allah sa an gane abinda su wa'annan malaman shi ma'aiki duk abinda zaka faɗe shi ba a nan gurin yake ba duk abinda kake faɗa to kusan kai ne a gurin yawa su su kansu malaman bayanan da suke yi wato kowa yana bayan ne gurgudan haskensa ai na sha gaya maka wannan yanzu duk inda ake karatun ishiriniya ana ranta da ishiriniya nan sai ka ji mutane suna kai alfazazi ba dama in ana biya ne a dinga kai shi ibrahim ba dama to saboda mutum shi ake gani a cikin abin da yake fara ba annabin ba Eh, malam annabi zubayin da Allah yake masa ba wannan ba san yadda yake ba shi yasa wannan gurgudan iyakacin matsayin suke faɗa cewar wai abin da yake saboda shi batinin sa a cikin istigraq yake cikin mushahada da Allah cikin ikibali alallahi cikin wato tsananin wato wato muwajaha da halar Allah to wani lokacin a aba'u shari'a nauyace-nauyace na shari'a da na maslahar al'umma da Allah ya aza masa kuma da nauyin eh, isar da aiki yakan mai da hankalinsa kan wannan sai wancan ɗin ya- ya- ya- wato ya lako gabar wannan kaga duk wannan mutum matsayinsa yake faɗa wanda Allah ya fi ƙarfin nan gudun ya kun ci barin alifi na jisu muke nan gudun Eh, da yadda suke cikin jam'ul jam'i su ba sa canzawa daga cikin da halin da suke Eh, yadda suke idan suna masallaci haka suke idan suna kasuwa Eh, yadda yake yayin da yake sallah haka yake idan yana mu'amala da iyalinsa babu abin da yake canzawa a cikin wannan abubuwan amma tare da haka shi Allah bai da iyaka ubangiji tabaraka wa ta'ala bai da iyaka saboda haka shi kansa sai da wujudi shugaban halitta kullum a cikin tarin yake a cikin Allah a ai ba wai duka Allah ne ba to ai shi Allah bai da iyaka an gane saboda haka tafiya yake a cikin Allah dan haka nan mai tafiya a cikin lamari duk abin da ya wuce da- duk matsayin da ya wuce ya zama koma baya a gurin duk matsayin da ya wuce wannan matsayin ya zama kuma baya a gurinsa sai ya gani sani da Allah Astaghfirullah. eh yanda nake ji da ashe abin ya astaghfirullah in ya hau kan wannan marin ya dubi wannan astaghfirullah in ya sake hawa kan wannan marin ya dubi na eh astaghfirullah an gane amma shi ba wani wajen cewa a ce ko haka lamarin tafiyar da al'umma ko mukasaci da iyali ko kaza kaza wai a ce ya ɗauke zuciyarsa ga barin mushahadarsa da ubangiji ko ya same na ka wannan kowa misali alƙali ne shi ma ba yana faɗar zancen su wa'annan malamai ne an gane yawa kamar wata da'a ce take gantar da shi ga barin wata da'a هذا أولى أولى وجوه وجوه الحديث ولا شيء في سنتين تفسكوشين حديثا أشهرها.
شيء ما في شهرتها وإلى ما أنا ما أشرنا به ما كثير من الناس yawa daga malamai zuwa ga ma'anar abin da muka nuni da rashin nan suka karkata وما حوله yawancin su kan wannan suka kewayo فقارب suka kusanci su faɗi irin wannan abin da muka faɗa Wani yare.
ko da yake ba su gangaro masa ba tare da haka ma yawanci ba su zo nan gurin ba an gane Mhm.
وقد قربنا جميع معناه amma dai mun kusanto da zurfin ma'anarsa وكتبنا للمستفيد وهياه mun kuma yaye fuskar hadisin ga mai neman fa'ida هو مبني على جواز amma الفقرات duk wannan bayani nasu sun dora shi ne akan yiwuwar ya naka zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal gafalati da rakkanuwarta wa sahu da shagaltuwarta da al'amarin al'umma da barin abin da take ciki na mushahada an gane shi gairi tsarikil balaji ba amma ba a cikin tafarkin isar da aike ba alama sa ya ci kamar yadda sannu zai zo wa zahabat da'ifatun min arba'in amma akwai wasu jama'a daga arbabul qulubi su ne su ne sufaye musifatul mutasawwifin shehunan sufawa mimman qala bi tanzihin nabi sallallahu alaihi wasallam an hada na daga waɗanda suka yi faɗi da tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata wato tun da sufaye suke tun da sufaye suke su aka sani da jinjina annabi da girman manzon Allah da jin irka wato a tare da shi an gane kaga wancan matsayin yake ce na malamai ne ahlul zahiri su ne waɗanda suke masu haske a cikin su suka yi wa hadisi wannan tawili ce tawili ce inna hu la yuganu alaqal wa astaghfirullah fi yawmin atamarra ko aka tsara ne tabi'ina marra su malamai na zahiri wanda ba su fa'i ba sai suka fassara shi akan cewa wani rakkana ne da zuciyarsa take shiga saboda shagaltuwa da abin da aka dora masa na ayyukan al'umma zuciyar sai ta kasa daga abin da take kai na mushahadar ubangiji da zikirinsa kaga abin da suka faɗa ke kaga da'a ga Allah ce ki shigantar da shi da barin wata da'a abin da suke faɗa ke to shi kwanan yace su kuma waɗannan wato wanda suke albabul qulubi masana zukata kenan wanda suke likitocin likitocin likitocin zukata likitocin ruhi eh su ne shugaban sufaye da daga waɗanda suka ce ai ga baki daya manzo Allah ya tsarkaka kwata-kwata ga barin irin wannan a ce wai a samu wai ƙasa a zuciyarsa da barin mushahadarsa kai ko a samu ƙasa a cikin tsananin huzurinsa da Allah da irin wato muraƙaba irin ta mukaminsa a ce an samu ƙasa wannan ya kori ga annabi kwata-kwata a cikin faɗin albabul qulubi shine shehul mutasawwifa ke wa'adin lahu an yajiza alayhi fi hadithahum aw fataratu wanda suka girma matsayinsa ga barin cewar wai rafkana ko shagaltuwa ta yiwu gare shi a cikin wani hali daga halaye eh to su sun kore wannan ga baki ɗaya ba zai yiwu ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila anna ma'ana hadisi suka ce ma'anar hadisin la yuhimmu qadirahu abin da yake wato damuwa wato tunaninsa wa yazumu fikrahu yake damun dai wato hankalinsa min amri ummatihi na lamarin al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam suka ce shine gainin a gurin su abin da yake kazan su kansu sufayen hawa hawa ne a wannan sufayen sufaye ne da ake ce na tahalluki akwai sufaye na tahalluki akwai sufaye na tahakkuki su ma sufaye wannan na tahalluki ne sun tsora akan wa'ancan amma su ma dai suna kan hanya su kuna an gane suka ce ma'anar innahu la yuzanu ala qalbi ana gaini akan zuciyata ina neman gafarar ubangiji iliyami sabi'ina marrat ako aka fara min sabi'ina marrat ko ne aka marrat ma'anarsa wato lamarin al'umma ta yakan damar ya bijiro min ya dame ni an gane yawa irin abin da suke ciki da irin hadarin da suke ciki da irin tsakaninsu da Allah na kokarin na ga ya gyaru to in wannan ya- ya bijiro min daga kuma su kuma irin bijiro da suke gabarin halara to shi yake jawa nake istighfarin istighfarin ba wai nawa bane ke nasu ne. an gane to malihi bihim saboda damuwarsa da al'ummar wa kasarat shafaqatihi da alayhi tsananin tausayinsa ga al'ummar yastaghfiru lahum sai ya musu istighfari qalu kuma wannan ɗan ko a halin wafatinsa ai dama an gaya mana ka gani cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana kawo min aikin al'umma ta eh ana in na ga alheri na gode wa Allah in na ga kuma aka sunsa ni roƙa musu gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala eh ko ce ina gani ma inda imamu dawud yake fassara in la an zuba min wara'i au kama qala alaihi salatu wa salam ina ganin ku ta bayana ma'ana ba da wafati haka imamu dawud yake faɗa to qalu suka ce wa qad yakunu al-ghaynu huna ana kalbi to ai gainin tunda abu ne da yake zuwa lullaba zuciya zai iya yi wa sakina ma ake nufi da Allah yake faɗa ka gane sakinata ta daga shahu shi ne wata sakina da take lullube zuciyarsa qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala anzalallahu kaga ubangiji ke fa anzalallahu sakinatahu alai Allah ya nutsa- ya ya saukar da sakinarsa gare shi wa yakunu istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam indaha izharan lil ubudiyyah to sai zamana to me ma'ana istighfarin kenan a istighfarin wato bayyanar da ubudiyarsa ne ga Allah an gane wato shi bawa idan aka yi masa wata gawurtacciyar ni'ima da yake ganin ba shi da bakin godiya sai ce Allah na tuba an gane ba mun gaya muku ba a cikin fuskar da mutum in ya fito daga ban ɗaki ya je zazzage abin da yake cikinsa ya fita in ya fito manzo Allah bai shar'anta in ka fito ka ce alhamdulillah a abin ya fi karfin wannan sai ka ce Allah na tuba saboda amma ni'imar da ta wuce godiyarka sai ka ce Allah na tuba sai ka ce gufrana ka Allah eh gufrana ka Allah na tuba kenan shine saboda ai na ga maka ni'imar da Allah ya yi a madafi bata tashi kafa wadda ya abin daki ba kuma kana gan tikitin din gadi a baka da tikitin din gadi da za kwashi ya rike waccan din wanda aka fi masifa Mm, to tajallin da Allah ya yi ni'ima da bawon sa dan adam a cikin bandaki to ba za ta ba za ta ba za ta iya kai dai dan adam wallahi ta fi karfin ka gode kai gode gode ka wane kai nan ba za ta iya ba sai ka ce Allah na tuba to haka ne yake wannan idan ka saukar masa da sakina wani irin lamari ne Allah yake saukarwa gare shi to sai ce astaghfirullah astaghfirullah eh قال ابن عطاء ibn Adai ya faɗa استغفاره wabilu huwa hadha kaga istighfarinsa da kuma wannan aiki na sa na neman gafara ubangiji ta'rifu lil ummati koyarwa ne ga al'umma يعمله على الاستغفار yana tsora su akan istighfari ne قال غيره wannan sai ce ويستعشرون الحذر kuma su su aboci jin wato takatsantsan ولا يركنون إلى الأمن kada su karkata zuwa ga nutsuwa ko da ka ji wani lamari tsakaninka da Allah mai kyau mai daɗi mai haske to kakka nutsu yawa gaba dai ake nema astaghfirullah an gane yawa astaghfirullah an gane mhm.
وقد يحتمل أن يكون هذه an الإعانة takuna hadhihi iganatu ta yiwu kuma wannan iganar da ake ta yana wani zano alaƙar biyu halata hashiyatin wa izanin hali ce wani na na shayin ubangiji tsoron Allah da jin girmansa قد شاء قلبه da take zufe zuciyarsa فيستغفر حينئذ a lokacin ne yake istighfari irin na ta shukran lillahi dan godiyarsa ga ubangiji kan abin da ya masa وملازمة لعبوديته da kuma lazimta matsayinsa dai na bawa an gane نعم kama kala kamar yadda yake ملازمة a العبادة cikin lazimtar ibada فلا أكون عبدا شكورا afala akunu abdan shakura ba na zamo bawa mai godiya ga Allah ba saboda irin ita sai da Aisha ko ta ga irin wato mukasatin da yake da ibada ko ga shi ba abinci an kai azumi ba a samu abin buɗe baki a gidan ba to kuma haka aka kwanta an jima kaɗan kuma an tashi an kama sallah wanda tsayuwa ɗaya a yi fatiha a yi bakara a yi nisa'i a dawo a yi ali imrana a tsallaka a shiga ma'ida ba fa sha rabon da al'abin ta fatin jiya an gane ai to kuma shi kenan tana jin cikin yana wani ƙugi hakan nan to shi ne take wannan magana ce a rasu nan nan ka so ka kawo kanka da ubangiji ta barko ta alayi ba abin da bai maka ba ya ga kan ya faɗa ya ce ni ya ga sai maka Allah ma ta kaddance ne wannan irin abu da take yi kaza kaza kaza yace da dai mun hakan kuma afala akuna abdan kabira ba na tsaya da da da gode masa ba to وعلى هذه الوجوه الأخيرة a bisa wannan fuskakun na ƙarshe ne يمل ما روي في بعض طرق هذا za الحديث a fassara abin da aka rawaito a sashin tafarkin wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama إنه لا يبان على قلبه في اليوم أكثر من سبعين to a nan sai suka danganta adadin zuwa ga yanin cewar ana yin rufi a bisa zuciyata a rana ɗaya a fiye da da marra saba'in to wa'annan fito fusakun na ƙarshe da zuwa far ko dai sakina ce ko halika hajjatun wa izamin ce ko wani lamari daga Allah ne yake zuwa masa to gashi nan fa astaghfirullah sai mu gafara ubangiji ka gani to wannan kenan نعم amma in kana so ka huta sai ka bi hanyar malam asmani eh yace na san gaino a luga amma ban san shi a zuciyar annabi ba ya ja bakin sa ya tsuki shiru shikenan bawan Allah wannan wannan sai ta nuna na biya kuma masu fassara shi kuma jin kenan annabi malam asmani gashi kuma gashi kuma a luga aka san shi ashe kaga kuma ga eh a fadin luga aka san shi malam asmani ba Mm, to
فإن قلت فما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه idan ka ce وآله menene وسلم ma'anar faɗin faɗin ubangiji tabaraka ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallama وإن شاء الله لجمعهم على الهدى wala takunanna min al-jahilin ka gani yace da Allah ya nufa da sai ta da ka kan shiriya saboda kakka zamo wal fala takunanna min al-jahilin ka gani قوله لنوح da عليه السلام faɗin sa ga annabi nuhu alaihi salamu ولا تسألني ما ليس لك به علم inni إني أعلم أن a'idhuka an تكون من kaga dai الجاهلين duk dai wannan kamar ya jawwaza ka zamo wasu daga minan jahili na ka gani to ne ba a ga wannan to kai sani أنه لا يلتفت في ذلك ila kauli man qala biya بآية نبينا صلى الله عليه وسلم to ka a cikin wannan ba za a waiwaya zuwa ga fassara wanda ya fassara a cikin wannan ayar ta da ta yi magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar wai لا تكونن ممن يجهل أن أن الله إن شاء لجمعهم على kar ka الهدى zamo daga cikin wanda suka rashi sanin cewa da Allah ya nufa da ya tara sa kan shi a'a kar ka zamo daga cikin wannan to yaya annabin Allah zai jahilci wai Allah yana da iko ya tara mutane kan shirya ba ma shugaban su ba ce to kar ka wayoyi wannan wannan karatu وفي آية نوح a wata aya a aya ita kuma wannan aya ta annabi nuhu fa la tusalli ma laysa laka bihi يجعل أن وعد الله حق haka nan yace wai kakka kakka zamo cikin wanda ya rashi sanin cewa fa alƙawarin Allah fa gaskiya ne بقوله ai shi kansa annabi nuhu ya faɗa إن وعدك لحق ya ce wa inna wa dakan haƙo ai ya za a ce kuma wai kakka zamo daga cikin wanda ya rashi sanin cewa alƙawarin Allah gaskiya ne نعم ba shi nan aje ba نعم إذ في إثبات ذلك a cikin wannan tafsiri akwai tabbatar da jahilci da siffa daga siffofin Allah kenan ga annabawa وذلك لا يجوز على wannan العلم ku ba zai yi ga annabawa ba والمقصود abin nufi وعزهم wa'azanta su ne أن لا يتشبهوا fi umurin hijimatin jahilina kada su kamance ceniya a cikin al'amuransu da siffofi irin na marasa sani kada su wani abu wanda zai iya wahimtar da wani ya sa wani zaton marasa sani ne su kada su wannan aikin كما قال إني kamar yadda yake ni ina gargaɗarka وليس في آية منها دليل على كونهم على babu wani dalili a cikin ayar na kasance su akan wannan siffa الذين هاهم أن كون wanda آية Allah ya hane su da barin zamowa a kanta فكيف وآية نور kaifa لها sai ya za a faɗa ka bayan ita kanta ayar annabi nuhu din da take gabaninta فلا تسألني ما ليس لك به la tus'alan ni ma laysa laka bihi ilmun kanka tambaye ni abinda baka da sani da shi sai an ce tambayi tukunna فحمل ما بعدها alama qablaha لا to fassara abin da yake bayan ta kan abin da yake gaban ta shi yaji لأن مثل هذا domin kasancin wannan yana buƙatuwa zuwa ga izini وقد يجوز إباحة amma السؤال ita halaccin tambayar ma yakan yi wuce a cikin intidan tun a farko ba tare ma da an ce su- ba tare ba tare da an nuna su su tambaya din ba فنهاه الله أن يسأل amma sai Allah ya hane shi kai ya tambaya a kan أما دواء gabarin abin da ya nade masa saninsa وأسنه من غير abin da ya rufe shi a cikin gaibin sa min sababin mujibi da halaki ibnihi na sababin da ya jawo halakar ɗansa ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه sannan ubangiji ya cika ni'imarsa gare shi بإعلامه ذلك ta hanyar sanar da shi wannan da faɗinsa إنه ليس من أهلك ai ba a وعمله cikin غير halinka صالح innahu amalun gairu salihin wasu suka ce amalun wasu kira shi za su ce amilun innahu amilun gairu salihin ka gani wato cewar shi mai yawan aikata aiki ne wanda ba na kirki ba alilin kenan aika ilin yana daga cikin shigogi na mubalaga ka gani innahu amalun gairu salih shi ne yawan aiki ne wanda ba na kirki ba
a kama nahu shi makiyun ya yi gaji ma'anarsa kazalika umira nabiyuna fil ayati hakan nan aka hori annabi ma ɗaya ayar biltizami sabr jama'insa haƙuri ala iradi qawmi a bisa bijirewa tawayen mutanensa wala yurad illa zalika kada kada ya ji kunci saboda wannan ay qaribu halil jahili sai ya kusanci halin marashin sani kenan da fi tahasuri da tsananin damuwarsa da takaicinsa akan halin da suke ciki akawo abubakar bin turaki eh abubakar bin kurakin ya yi kai wannan wakila ma'anar shi bi dadi ummati muhammadin ai ba za ta kunu min aljahilina ka gani yace ma'anar shi daban nan ga al'umma annabi ne yake ma'ana kan ku zamo daga cikin jahilai akawo abu muhammadin makiyun abu muhammadin shi ma da ya yi kai shi wa qala mithluhu wa qala qala yace misluhu fil qur'ani kathirun ire iren wannan yana dewa a cikin alqur'ani ai magana da annabi ana nufin al'ummar wabi hada da fadali fadali ko fasali to da wannan ƙari da muka kawo wajaba alqawli bi ismatil anbiya to ko kuma fadali hadal fasali na'am da wannan fasali da muka kawo maka ka gane wajaba alqawlu bi ismatil anbiya yanzu wato yin yanke da da kariyar da Allah ya wa annabawa minhu daga cewar wani abu ya faru gare su a cikin wato itiqadin su da Allah tabaraka wa ta'ala ya gori bayan Allah ta kada yanke
fa in qulta idan ka ce fa idza qarrarta ismatahum min hadha to idan ka tabbatar da ka- ka- ka- kariyar annabawa daga wannan wa annahu la yajuzu alayhi shay'un min cewa dhalika kuma su wani abu na daga wannan ba zai yiwu ba ga ma annabawa ma'ana idan wa idillahi li nabiyyina sallallahu alaihi to wasallam a yayin da menene ma'anar narkon wato wannan wa'idi na Allah eh, tabaraka wa ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wasallama in fa'alahu ala zalika a bisa wannan in in fa'alahu da idai ko tazirihi minu da tsawatar wasa daga gare shi ka qawlihi la in ashrakata la yahbatanna amaluka al-ayata ka gani ka ga yanzu irin wannan wallahi idan da za ka yi shirku da aikin ka ya rushe wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka misali ko idan da zai yi ba yaushe wanda abinda abinda ba zai yi gare ka ba a ce ka kai shi ai kaga ba zai yi gare ka ba yanzu yanzu yanzu wanda wanda wanda yake misali a ce mutum ne yana kwanciya karye kafa biyu a ce ka me ma'anar ka ce masa kafa ka fito ka tashi ka ce da aka fita a guji ai ta ga ba mu to idan ka ce wannan abin ba zai yiwu ga annabawa ba to me ma'anar halin da Allah kuma yake musu kenan yace la in ashrakta wallahi da zaka yi shirku la yaba dinna amaluka wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka me ma'anar hana bawa abin da ba zai yiwu ba gare shi ashe zai yiwu kenan wa qawlihi ta'ala da faɗin sa Allah ta'ala idan la aga ina ta sifar hayatu to ka gani to ka to ka shirin nan wa qawlihi la khadna minhu bil yamin mhm wa qawlihi wa in tudi akthara min al-ardi yudilluka an sabilillahi wa qawlihi فإن يشاء الله ينفصل على قلبك wa qawlihi wa in lam tafa'al fa amma lam tafa'al fa ballagta risalatahu وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ka gani duk wannan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tu bil kafirun in ba zai yiwu ba ka ce abin ya kori gare su me ma'anar hana su da aka yi mhm فألم Kai sani, وفقنا الله Allah ya وإياك dakatar da mu da kai أنه صلى الله عليه cewa annabi وسلم sallallahu alaihi wa لا sallam يصيب ولا يجوز عليه ba zai yiwu ba ba zai taɓa ingantuwa ba gare لا shi يبلغ a ce bai isar ba kamar waccan aya kenan da ce ya yi wa annabi ballig ma unzila ilayka fa illam tafa alfa ma ballagta risalata ولا يخالف أمر ko ربه ko kuma ya saba umarnin ubangijin sa wannan ba zai yiwu ba ولا أن يشرك به ko kuma ya shirku da shi duk ولا ba zai yiwu ba يتوكل على الله ko kuma ya kaji magana ya raba shi walau ta kawwala alina ba'da laqawi da inna allaha hazani bi lamina innum bi kala to ويبتري عليه ko kuma ya kaji wani abu ya raba masa أو يدل ko kuma ya ɓace gabarin tabarki أن يختم على قلبه ko kuma a yanki kan zuciya ta أو sa يطيع الكافرين ko kuma a ce wai ya buka jirai ba zai yiwu ba لكن يسر أمره sai dai ubangiji ya sauƙaƙe lamarinsa ne المناقشة والبيان ka gani bil mukashafati da yayewa abin da yake nufi da al'umma su wani bayani da bayani bil balagil al mukhalifina a cikin isarwa ga waɗanda suke masu wa sabawa anna iblaghahu cewar isarwarsa in lam yakun bi hadhihi sabili idan bai kai wannan safar wannan matsayi ba fa annahu ma ballaga to kaman wato wato bai isa din bane idan bai kai mutuka a cikin cikakken bayanin abin da aka saukar masa ba ya yaye musu shi ya fito musu da shi fili ba tare da wani abu wato wanda ake bukatar ya isa musu ya rufu gare su ba idan bai kai wannan haddin ba shi a gurinsa to kaman bai isa bane kwata-kwata yawa ana gaya masa irin kaifiyar isar wadda ake so ya yi ne wanda idan bai wannan ba to bai yin bane ga baki daya shi a haƙƙinsa wa tayyaba nafsuhu ya kuma daɗaɗa masa ransa wa qalbuhu ya ƙarfafa zuciyarsa qawlihi wa wallahi ya zama min kalin an-nas nazi saboda kai cikakke isarwa Allah kuma shi ne bodyguard ɗinka shi ne mai baka kariya daga mutane
kama qala li Musa wa kamar Haruna yadda ya faɗa da annabi da annabi Musa da annabi Haruna la tafafa la ta kafa ka kun shayin fir'auna ku tafi kawai nan ka san da yake musu su je din sai da suka ce to musu ba to Allah fa muna fa tsoro fa fir'auna saboda mutiyaci ne mugu ne eh fir'auna zulau tadi ba eh fir'auna zulau tadi ba kyau inni ma akuma asma uwa ayi eh ina tare da ku ina jin ku ina ganin ku ba mushkila ku tafi kawai litashadda basairuhum fil iblaj domin basira su a cikin sanda aiki ta karfafa wa idha hadi da dini bayanar da addinin Allah yuzhiba anhu khawfa al-adwi kuma bi idhnillah kuma domin ya tafiyar musu da shayin matsi wanda yake mai raunanawa ga zuciya wa amma qawluhu ta'ala an faɗin Allah ta'ala تتطول علينا بعض الأقاويل الآية eh, da da zai kirkirar mana wa sashin zantuka al'ayata shi ne za a hasana ne da faɗinsa kuma لا أتقنا إلى idan la ta الله ka zefan hayatu wa zefan mamaci فمعناه eh ba nasa أن هذا جزاء من فعل هذا cewar wannan shine sakamakon wanda ya aikata wannan wata ma'anarsa wanda biyu kirkiran mana wani kauri an gane ko ku a'a wanda biyu ya canza abin da muka kawo masa yadda ya kirkiri wani abu daban ba abin da muka kawo masa ba
وجزاؤك
wata za'uka shine sakamakonka لو كنت ممن يفعله da a ce kana daga cikin wanda zai aikata shi وهو لا يفعله shi ko shi ko ba tare da zai aikata shin ba kaga kaga makamin inzari kenan na ga maka in ana inzari idan ubangiji yana inzari ko manzo Allah yana inzari ba fa ya rage kowa an gane ba a daga kafa shi yasa dai na gaya maka yace ya fadi mata binti Muhammad an izina saki minan nayi fa ni la ubni anki minan lahi shay'an to kaga wannan shi ne annazirul uriyan huntun ne gargadi ke na mai tsawa don saboda in aka toge wani to wannan gargadin bai cika ba sai an kai shi karshe ya ce ya abbas ibn abdul muttalib an kizna saka minan nari Eh, ya abbas ibn abdul muttalib ya amma rasulullahi an kizna saka minan nari fa wani la uguni an ka minan lahi shay'an ba zan amfana maka komai gurin kaji wani zancen ko to wannan a manzari ne na inzari idan ana matsayin inzari to ba a duban ba a duban wata martaba ko wani mukami ko wani matsayi kamar yadda yanzu to ya ce la gune an kimi lafiya la gune an kimi lafiya amma kuma an kawo abu dalib shi kuma an ce la ilaha illallah ba amma an ce ma a ganaita an amnika me ka amfana wa babban ka a lahira a ganaita wannan wancan an ce la gune an sai da fatima sai da shi ma abbas an ce la gune an shi kuma Abdul Muttalib- eh, abu dalib ya ce ma a ganaita an amnika me ka amfane shi za ku amfane shi ina amfane shi na same shi a cikin ƙarni na yau waje da shi daga ciwon nan ƙaranin yake kuma ba dan ni ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya samu taimako na ba ba dan ya samu taimako na ban da annabi sallallahu alaihi wasallam walau la ana kenan wannan kadai ya isa cewar manzo Allah babu wata wasila ta rahmar ubangiji da ya kai annabi ka so annabi to yi kaga misali girma manzon Allah da san annabi ba ma bukatar ikhlasi duk aikin duniya babu abin da sharaɗin ikhlasi ba sharaɗin sa bane imani ba sharaɗin sa bane banda girman manzon Allah da san manzon Allah saboda to ai ga Abu Lahabi kaga dai na farko dai kaga shi cikakken aduwun lahi saboda haka magana ce ban zai ikhlasi ma ba ta taso ba amma dole abin da yau manzon Allah shi bai amfane shi a lahira shi kuma ga Abu Dalibi ku da son kun ruwaito kun ce ya tafi har ya tafi ya tafi lahira bai la ilaha illallah ba eh to ai shine ai yake kun haka aka rawaito an ce bai la ilaha illallah ba to kuma ya tafi tare da hakan kuma manzo Allah yake na amfana masa a lahira na same cikin wuya na tsamo shi a kuma littafi ɗaya da aka kawo wancan aka kawo wannan to ashe kaga shi yasa za ga wato martabin manzo Allah ta banci abinda nake gaya maka kenan jiya sharu nace abinda malamai ba sa tunaninsa a cikin tawassulin manzon Allah da Abbasu ibnu ammi nabiyina ubangiji muna tawassuli da manzon Allah kana mana yanzu muna tawassuli da babban ka kai mana a cikin wannan muhimmiyar nukudar da ba a duba wanda ake kamun kafa da shi wanda yake da alfarma da kima da daraja a gurin Allah ko ba haka ba shi kuma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja ku mafi karamcin gurin Allah mafi takawa ku shi abbasu ka gane da musulun da bace fata makkata a wannan gurin da aka yi tawassul da abbasu dubba da suna nan duk wanda suka yi yakin badar kusan duk suna nan shi kansa umaru da duk sauran duk suna nan duk wanda manzo Allah ya fita uhud da su kusan duk suna nan duk wanda suka yi bai'atul ridwan da qaddara Allah duk suna nan duk wanda sun fa abbasu a martaba addini da takawa da kusanci da annabi ta ma'ana duk sun fa abbasu amma ga ta a tsayin yana ganin su yaje sun yi daya yace da Allah muna kamun kafa da babban annabi ne a cikin wannan kaga magana ita ta kawar an aji ta wuri daya danganan manzon Allah sai zama a cikin wannan kuma ya ma wuce nan shi za su da yawa wani zubin shari'a za ta iya faɗar wani abu ta bar wani abin da yake aulani ne sai ta faɗi wani abu ta bar wani abin da aulani ne shi yasa malamai suka ƙara wani abu a cikin usul fiƙe suke cewa mafuhumi aulawi akwai wani abin da hankali ne zai bayar da shi ba wai faɗar sa aka yi ba amma shi ne aula daga wanda aka faɗa ɗin shi ne aula daga wanda aka faɗa yanzu duk cikin alƙur'ani ba a taɓa ko annabawa kirarin da aka yi wani na maryamu iya abin da aka yi masa iya ko annabawa iya abin da aka yi masa amma ka ji sunan fadima ko ɗaya a ciki to ita kuma ga tabbat da asu sai da judu tsokar annabi kuma kai kuma kai kuma ba ka da hankali sai ka je ka sayo guda sai ka Maryamu ta ci tun daga ake yaban da ake kai mata da kaza kaza ko ba haka ba yawa sai za da bije ce wa ko da karɓar sa to kasu da guda ce ya za a ce ga wata mace a waya kwatin ta da tsokar jikin annabi ai ka ga ba zai yi ba amma ko ka ga karatu kuma ba a faɗe ta ka gani Allah ce mace mu ta da ta wannan wannan wa kadhalika qawluhu haka nan faɗin sa wa in tuti aka kada man fil ardi bi idan ka bi yawa yawan wanda suke cikin duniyar nan za su fashe ka an sabilillahi wal muradu ghayru wallahi wannan sa ake nufi saboda shi Allah baya magana da wani ne sai annabi shi yasa kai da za a ji yau zancen to kai ba magana da kai ai ba san ta kai ba ta kai ake ba ka gani saboda haka shi ake wa magana shi yasa za ka ji kaman shi ake nufi da magana amma wannan sa ake nufi kama kana kamar yadda yake zina kafaru in shi kullu ka gani al'ayata ka gani wa qawluhu fa in yasha illahu cikin alaka ne ka gani to duk dai haka nan ka gani ba in shi illa sim ala qalbika in Allah ya nufa sai yin kan zuciyarka to ka gani wadannan amaluka wala in ashrakta la ya badanna amaluka ma arabahu da abin da ya kama da wannan duk zance yake da annabi fal muradu gairu amma abun ka yake nake ba shi ba wa anna hadhihi hali man asharaka eh wannan halin wanda ya shirku ne ga Allah النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز علي هذا shi ko annabi ai kaga wannan kwata kwata ba zai yiwu gare shi ba وقوله ittaqillaha wa la tu'il kafirin ka kiyaye Allah kaka bi kafirai فليس فيه أنه أداءهم wannan ai ba wai a cikin sa kwata kwata babu zancen ya bi su وهو ينهاه عما يشاء to sai dai Allah ka san fa shi ne sarki annabi bawa ne bawan sarki saboda haka zai iya masa muhada bayan da ya gada masu shi kakkai kaza yi kaza kakkai kaza yawa in ya haukar rabbin ku sai zauna masa ya dube shi da bawansa to yanda duk ya ga dama sai masa umarni da masa hana yawa wani zubin kuma ka je ne masa mu'amala kamar bafadansa Allah ke na mara ne haka yake irin kuma ya zama sarkin sosai in ya hau sarauta to ba magana ka gane wa ya amuru barku ba ya sha barko ta'ala eh yana horanka da abin da ya so kama kala kuma yadda ya faɗa la turidul ladina wala tuqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wa shiduna wajhahum kaga ni kaka kuri muridai daga wurinka kan muridai ya zama ne da su na ce muridai wai zama ne da su ba wani daɗin zama ne da su ba to ka ga ce to Allah ya saka magada annabawa shi wannan nan namu Allah saka musu da haka suke yini suna kwana cikin almajiran abinda za su ci shine abincin almajiran amma malam ka je ka tada mutum da wai malami ne na shehi ne yana cewa shekwa ne da ƙata gif ɗinsa a kulle to a yin da yake take cire rawanin shakkin ka aji sai harkarka ko ba haka ba ka ce zai da shi wannan suke a cikin kuɗa a cikin almajiran a cikin almajiran su yi da su su kwana da su su tashi da su su ci abinci da su su sha da su su wane ne ya kuma gidan shi mai hula abinci yin abincin almajirai ya zuba nan gidan shi a cikin kullum sun buhu aka ce cewa sulusun buhu kullum ake ake cinye kwana uku za a fitar da fatar buhu to ka gani duk kuma haka suke ga baki daya ka gani alƙara musu yadda to shi ne magada annaba ɗin wa ma kana da raka kun sallallahu alaihi wa sallam wa la kana min zalimin ba zai yi a ce manzo Allah ya kore amuridansa ba ba zai yi daga cikin ya zama min zalimin Thank you.